وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يا أهل الكتاب يا قوة عند أكبر والتاب yahudu da nasara koko a nan ana magana ne musamman da nasara wanda yake an baiwa injila saboda gida da za a faɗa nan gaba ta su ce falhidabilin nasara faɗar nan ana magana ne da nasara su kadai wa ya tamilu annahu hidabun lil yahudi wan nasara ta ya zama ana magana ne da su yahudin da nasaran gaba daya domin zarfafawar yahudawa sun zarfafa ne wajen tauye darajar annabi isa allah ya aiko annabi babba wanda yake kalmar allah wanda yake ruhu min allah amma su yahudu da suka tashi sai suka ce ma wai ai ba shi da uba ai ba dan halabba ne dan zina ne wal iyazu billahi to inda suka ce wai dan mazinaciya ne zarfafa nasara kuwa sun zarfafa ne da isa matuƙa a cikin girmama shi inda suka sanya shi dan Allah inda suka sanya shi dan Allah suka ɗauka cewa to tunda aka haife shi ba ga ubansa ba to ai wai Allah ne ubansa ta'ala Allah an zalika uluwan kabira to aka ce da ku yahudu da kuka yi wannan mummunan aqida game da annabi Isa da kuma ku nasara da kuka ɗau isa kuka kai shi inda ba nan ne matsayinsa ba duk ku dawo ku dawo daidai la ta galo kada ku zurfafa fi dinikum la ta tajawuzul hadda kan ku ketare iyaka a cikin addinin ku abinda za ku kudurce wala taqulu Allah ko ku faɗa a haƙƙin Allah illa alƙaunar haka sai ko magana wadda take gaskiya wato haka din na ati ne na man'uci wanda yake mahzufi shine mufassir ya fito da shi yace alƙaula illa alƙaula yanda dan malik yake faɗa alfiya wa babin alman'uti wan na'ati ukil yajuzu hasbuhu wa fi na'ati yakil min tazyihi tamka ku barkace ubangiji tabaraka wata'ala an shariki daga abokin tarayya wal waladi ko da ku tabbata Allah ba shi da abokin tarayya ku tabbata Allah ba shi da da Allah subhanahu wata'ala ba bukatar da Allah inna mal masihu hakika annabi isa wanda yake an shafe shi da albarka isa ibn maryam shine isa dan maryam rasulullah manzo ne na Allah wato masihu din mubtada ne isa kuwa da aka faɗa ko dai badali ne ko alfu bayani ibn maryam ko na ati ne sifa ce rasulullah shine labari annabi isa din nan dan maryam manzo ne na Allah wa kalimatu kalma ce ta Allah alfaha ubangiji ya sada ta ausala hallahu ubangiji ya sada ta bi nafi jibrila tamka je busa jibril malaka jibrilu ya sada ta ila maryama zuwa maryam wato da malaka jibrilu ya busa fi jebi jir'iha a wuyan rigarta fasalan nafu ila farjiha wannan busa ta zarce ta kai har farjin ta fama labihu sai ya samu ya sa wato ta samu ciki da shi annabi isa wa ruhun minhu ruhi ne daga ubangiji ai zo ruhi mabucin ruhi ne daga wajen ubangiji sun ne da zalika an ambace shi haka da ana wasalin na rihi alhasil min nafi jibrila saboda ya samu ne daga iskar da yake ta faru daga busar mala'ika jibrilu an ruwaito su ubangiji tabaraka wa ta'ala yayin da ya halicci rawukan mutane ya sanya ta a tsatsan annabi adam alaihi salam ruha isa ya rike ruhin annabi isa a wajensa yayin da ubangiji ya nufi halicci annabi isa sai ya aiko da ruhin nasa tare da mala'ika jibrilu zuwa maryam mala'ika jibrilu ya busa a wuyan rigarta ta sami ciki da annabi isa ta sami ciki da annabi isa wa urifa ilaihi an rafa shi zuwa gare shi ta'ala madaukakin sarki ta shirifan lahu dan daukakawa gare shi walaysa kama za'amtum annahu minullahi annabi isa ba wai dan Allah bane yanda ko kuke faɗa wai la ma ko ko ubangiji tare da shi aw salisa salasatin ko na uku uku ya anna zarruhi domin da abin da yake yana da rai murakkab mu zai zama murakkabi ne an hada shi ne daga abubba walilahu mun zaun an tarkibi ubangiji ko abin tsarkakewa ne daga a ce an hada shi ne daga abubba wa anna satil murakkabi ilai ko kuma a ce za a dangana murakkabi abin da yake an hada shi daga wasu abubba zuwa gare shi fa aminu billah ku ba da gaskiya da Allah wa rusuli ku ba da gaskiya da manzannin Allah gaba daya kan ku ware wani a cikin su wannan da aka ce minhu ai na sha'at ta faru ne wa khuliqat an halice ta daga gare shi kamin ibtida'iyatu min din anan ibtida'iya ce la tab'iriyatun ba wai tab'iriya bace min din nan ibtida'iya ce ba tab'iriya ba kamar za a matin nasara ba kamar yadda nasara suke faɗa bane ko kiya an hakaito cewa wani likita gwani ba na tsare ya zo wajen rashidu halifa harunan rashid waƙidi ya munazara da ali dan hussein wanda yake a waƙidi wata rana ya ce da shi ba ya jullu shi ba nasara ne yake cewa da ali ibn hussein ai a cikin littafin ku akwai abin da yake shiryarwa bisa cewa annabi isa wai yanki ne daga allah sai ya karanta wannan ayar sai waƙidi ya karanta masa ai Allah ya hore muku baki ɗayan abin da yake cikin sammai da ƙasai jami'an dukkaninsu minhu daga gare shi kuwa faƙala sai waƙidi ya ce da shi in ka ce ai lalle dan an ce wa ruhun minhu haka ya nuna cewa annabi isa bangare ne daga Allah to haka din zai lizumta an ta kuna jami'ul ashiya baki dan abu ba su zamo juz'i ne daga Allah subhanahu fa buitan nasrani bazasaran nan sai ya rasa ta cewa ya musulunta wato an ce da da farko inda aka ruwaito kissar doguwa inda ma maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala nu ya kawo ta aliyazu tafsiri yace shi banasaran shi wannan yana wa hanunan haliya rashid hidima to gwani ne ya iya duk abin da zai ya iya yana tsayawa ya zo da shi gashi kuma duk da cewa banasare ne yana kamanta gaskiya kware to shi yasa shi halifar yake son sa har yake cewa da shi kai din nan yanda ka shiga raina da a ce kai musulmi ne da ka ga abin da zan ma amma ka musulunta ma sai ce shi dai kyale shi akan nasraniyancin to sai nan da halifa yake faɗa masa cewa ka musulunta man ka ga me zan ma irin alherin da zan ma sai ce yo ai qur'anin naku ma da kuke faɗa da kuke faɗa ai shi kansa ya kunshi hujja akan cewa annabi isa dan allah ne yace a ina yace a bagashi Allah ya faɗa ba inda mal masihu isa ibn maryam rasulullah wa kalimatu alqaha ila maryam ruhun minhu bagashi ya ce minhu ba sai haruna rashid ya tara malamai kuna da amsa da za ku bashi akan wannan magana da ya kawo sai gaba ɗaya suka kasa sai amma wani sai a cikin su yace to ai ga malamai can sun zo daga hurasana ka aika a kirawo su ta yi a wajen su ka sami amsa sai tura aka kirawo su sai shi wannan waki din yace ba komai ku bude min ku samu min daki ku samu masa daki yace ku rufe kan wanda ma yi min magana a bari ko abinci ba zan ci ba nayi rantsuwa da Allah sai na samu amsar da zan ba wannan a miƙon Qur'ani aka kawo masa Qur'ani ya ta karanta Qur'ani tun daga farko har ya zo nan sai yace kai ku bude ku bude aka bude yace a kirawo halifa na samu amsar da zan bashi ya karanta aka zo da shi ya karanta wannan ayar wa ruhun minhu yace in can nan da aka ce ruhun minhu ka ce ta nuna cewa lalle annabi isa wani bangare ne daga allah to ai aya wasu hada da kuma ta ma wata wata larda ne an minhu sai ka ce ita ma ta nuna cewa ko ne ma ai bangare ne kenan daga allah ba nasarar nan ya musulunta da ya rasa ta cewa ya musulunta to wafari har rashidu harifa harun rashid ya munna munna ne tsanani ya ba waki dai silatan fa'ilatan kyauta ta gani ta fada ya ba shi kyauta wadda ta isa a fada a ko'ina fa'aminu billah ku ba da gaskiya da Allah wa rusuli da manzanninsa wala ta ƙulu kakku ce yayin gije uku ne ku ce yayin gije uku ne Allahu wa Isa wa ummuhu wai da Allah da annabi Isa da kuma uwar annabi Isa in tahu ku daina an zalika wannan magana ku bar wannan magana wato ayar lakum ku zo da abin da yake ya fi muku minhu daga wannan wa huwa tawhid shine kadai ta Allah innama Allahu hakika Allah subhanahu wa ta'ala ilahu wahid ubangiji ne makadaici ubangiji ne makadaici subhanahu ya tsarkaka tanzihan lahu ubangiji abin tsarkakewa ne an an ya kona lahu wala daga a ce yana da da ubangiji ya tsarkaka daga da lahu ma sama ta wafil baki da abin da yake sama da kasa din nasa ne halkan wa mulkan na abida halittar sa ne mulkin sa ne bayan sa ne wal malkiyatu tunafil nubuwata zaman wasa zamo wasu ƴaƴansa zamo wasu mulkinsa haka din ya kore a ce ƴaƴansa ne tunda mutum ma an yi mallaki ɗansa ai sai ya fita daga zamowa bawa dan da aka mallaka sai ya zamo ya sami yanci nan take wa kafa billahi wakila ubangiji ya isa wanda yake mai shaida bisa haka shahidan ala zalika wanda yake zai shaida bisa haka zamo wasa duk abin da yake sama da ƙasa mulkin sa ne lan yastankifa almasihu لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا lan yastankifa almasihu annabi isa bai girman kai ba ya takabbara bai girman kai ba wa anafa bai kyama ba allazi za'amtu annabi isa da kuke cewa annahu ilahun cewa wai shi ubangiji ne bai girman kai ba bai kyamar an an ya kona a ce ya zamo abdan lillahi bawa ba ga Allah ai ba daukaka ma ta mutum shine a ce shi bawan Allah ne shi yasa manzon mu sallallahu alaihi wasallam duk inda ake so a girmama shi a dauka kalmarin sa sai a kiransa abdihi subhanallazi asri bi abdihi tawhi ila abdihi wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu duk inda ake nufin ɗaukaka shi sai a kiransa da cewa bawan Allah shi yasa wani yake cewa wato ba ɗaukaka irin ka ce shi bawan halara Allah ne la tad'uni illa biya abdaha fa innahu ashrafu asma'i la tad'uni illa biya abdaha fa innahu ashrafu asma'i kuma na shehu ya hayan nawawi muhiddin nawawi yake faɗa wa mimma zadani sharafan watiha وكدت بأحمسي أدع السرية دهولي تات قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا yana daga abin da yake kara min nake jin ɗaukaka nake jin lalle an mai da ni wanda ya isa nake jin kamar na taka tauraro da ɗaukwaran kafata da zazzamo na shiga a cikin faɗin ka ya ubangiji ya ibadi ya ibadi na shiga a ƙarƙashin faɗin ka ya bayina kuma kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamo annabi gare ni shi yasa wannan ya isa matukar ɗaukaka ne gare ni annabi isa bai girman kai ba daga a ce shi bawan allah ne sababin nuzuliha sababin saukar wannan najirana cewa mutanen da suka zo ga manzo sallallahu alaihi wasallam daga najirana wanda nasara ne sun ce ya muhammadu kai kana aibata mutumin wato annabi isa kana cewa wai bawan Allah ne su a wajen su a ce bawan Allah ne wai ai an mata shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala isa an yakuna abdan lillahi a ce annabi isa bawa ne na Allah wannan ai ba aibi bane gare shi ta nazala shine sai wannan ayat ta sauka lan yasanki wal masih an yakuna abdan lillah annabi isa bai girman kai ba daga a ce shi bawa ne na Allah me yasa saboda Allah ya sanya masa ruhaniyanci wanda da wannan yake da sani su wannan masu da'awar bin nasa ruhaniyanci ta ce aka kashe ta ya zama ba ta aiki shi yasa suke hangon wani matsayi na daban amma matsayi na ɗaukaka ta ƙarshe ya ce kai bawa ne na Allah hakikanin bawa kuwa tabbatar da ubudiyya ubudiyya to walal mala'ikatul muqarrabin muqarrabun aka na mala'iku na Allah wanda suke abeban kusantawa wanda zaman su gaba ɗayan su ruhaniyya ce ba wani jismaniya a jikin su inda Allah wanda suke abeban kusantawa wajen Allah la san kibuna an yakunu abidan lillahi ba sa girman kai ba sa kyama a ce su bayan Allah ne wa hadha min ahsanil istidradi wannan ya kunshi abinda malaman balaga suke kira istidradi a kawo magana wadda ake nufi sannan kuma a ɗora wata a kai wadda za ta ƙara fito da wannan ɗin wadda ake nufin zukira an ambace shi ne lirraddi don ya zama an yi raddi alaman da ama annaha alihatu bisa ne cewa wai iyayen giji a mala'ikun nan wai iyayen giji ne aw banatullahi ko ko ƴaƴa ne na Allah kama radda bima qawluhu kamar yadda aka yi raddi da abin da ya gabata shine lan yastafi al-masih an yakuna ardan lillahi ala nasara bisa nasara az-za'imin zalika wanda suke riya haka cewa annabi isa wai dan allah ne al-maqsudi hidabun wanda su a nan daman su ake nufi a magana da su su ake nufi a raddi a kan su to amma sai aka yi istidradi da yin raddi a kan waɗanda suke cewa ai mala'iku 'ya'yan Allah ne ومن يستنكف عن عبادته duk wanda ya kyama daga bautar Allah ya girman kai wasu takabir ya girman kai fasa shuru mu ilaihi jami'a to Allah zai tara halitta gaba daya zuwa gare shi filahira ta alahira da wanda suke biyayya ba su kyamar su bauta wa Allah ba da su wanda suke bauta wa Allah suke kyama suke girman kai daga bautar Allah to duk dai gaba daya za a koma ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا أما الذين آمنوا أما دي وإن سكا بعد غسيا وتنم باين أي جمعي kuma aka yi ta kasini da aka tafi ya shuru mu ilaihi jami'a an yi abin da ake kira jami'i dukkan halitta gaba daya da mai imani da wanda yake baya imani da wanda yake ji da bin Allah tsayawa tsayin da kayi biyayya ga Allah da wanda yake girman kai daga bautar Allah duk gaba daya dai za a hada su ubangiji ya tashe su gare shi zuwa gare shi gaba daya an yi jam'u kenan to san da wata aka yi ta kasini yasa wannan yana daga nau'o'in badi'i fa amma lazina amanu amma wa'anda yake sun ba da gaskiya wa amilu salihati kuma sun tsaya ayyuka na gari fayuwatihimu ujuram to bangi subhanahu wata'ala yana cika musu ladan su duk abin da suka yi ba abin da zai rage zai ba su lada akai kuma yanda ya musu alkawari cewa akalla an ninka musu goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ko an ninka musu ma wata hasanar har zuwa 700 masalul ladina yafquna amalan zalilla ka sala habati nan ba tasar sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba ko an ninka musu ma ninkin da yake ya huce iyaka wato wanda yake ba ci da iyaka kamar ina ma yuwa fasabiruna ajrahum bi ghairi hisabi to su Allah zai cika musu ladan ayyukansu waya zido kuma zai musu ƙari ma min farlihi daga baiwarsa fauka mura a fati amalin birbishin ninninka ayyukan nasu zai musu ƙari ma la aina ra'at abinda ba wata idanu da ta taɓa ganin kamarsa wala uzra sami'at ba wata kunne da ta taɓa jin labarin kamarsa wala hadar ala kalbi ahadin ala kalbi bashar abinda bai taɓa dalsuwa ba a zuciyar wani mutum wa amma allazina stankafu amma wa'anda suka yi girman kai suka yi kyama wasu kabaru suka nuna girman kai an ibadati daga bautar Allah fa yu'azzibun to Allah zai musu azaba azaba na nima azaba wadda take mai tsananin radadi mu'lima mai tsananin radadi wa azabun nar shine azabar wuta Allah ya kiyaye mu wala yajiduna lahum min min dunillahi waliya ba samun majibincin lamari gare su yarfa'u anhu da zai iya kare azabar daga gare su wala nasira ba ko za su mai taimakawa ba gare su yamna uhum minhu da zai iya kare su daga azaba ba yanda za su yi sai azabar shi yasa wanda yake kafiri daman yana zuwa lahira zai faɗa famalana min shafi'in wala sadiqin hani ba su da wani mai ceto ba wani wanda zai ceto gare su ba su da wani aboki wanda zai ce shi ya yadda ya jibinci lamarinsu shi yasa ba za su samu majibinci lamari ba ko mai taimako da zai kare su daga wannan azaba ta Allah tabaraka wa ta'ala to to a ƙara ko na
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا أيها الناس يا قوم تاني an sake kira dai ga bayi gaba daya duk mutane ga kira babba daga wajen Allah dan ja akun burhan hakika hujja ta zo muku min rabbikum daga ubangiji alaikum hujja akan ko annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam hujja ne kuma komai nasa komai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hujja ne domin an yi shi suran mutane an yi shi mutum amma kuma ya zamo ba kamar sauran mutane ba محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر يسا ان مولان مو شو ابراهيم رضي الله تعالى عنه yake fada ai shi mutum da ina yake gani da al'ada ba da idanu yake gani ba amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada cewa yake faɗa wa sahabbai a hadisi ingantacce kan ku ce kun ga nan nake tsayawa in fuskanci nan ina sallah ko wallahi inni la arakum min wara'i zahari ni ina ganin ku ta bayana to waye ne gani ta bayan ba manzo ba sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk abin da ya da hannunsa hujja ne me hujja akai ko gashi ai wa ma ramaita izra mai walakin Allah harama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ɗebe cikin tsakuwa cikin tafinsa na tsakuwa ya jefa amma ya zamo din rundunar ba wanda bai ji tsakuwan nan ba a idanunsa fa asabat bi kathihi al-jaysh turran iz min Allah laysa minhu rimahu yanda yanda nabani yake fada a tsayabatul garra an haka nan wato komai dai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zamo hujja in banda manzo sallallahu alaihi wasallam wa za a ce abin da yake ya fito daga gare shi tsatsar kani har a iya dauka a sha amma ba a ji ba na sauran mutane ai ba za ka iya kaiwa ba ma wajen bakinka amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda zama wasu burhanu sai zama komai ya fito daga gare shi wato ya bambanta da na sauran mutane ayin waye wato jinsa shekarsa ya bambanta da sauran mutane sai shi rasulullah yake faɗa ina jin ina jin kamshin rahmar Allah daga wajen yamma yana ba da labari da bayyanar wai sulkara ne kaga wanda yake madina zai iya jin kanshin abin da yake yamma ina tafiyar fiye da kilomita dubu a ce za ka ji kanshin abin amma mun Allah sallallahu alaihi wasallama tun yake jin kanshin saboda shi burhanun ne min Allah hujja ce babba daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa me yin abin yi a ba da gaskiya da shi a so shakikanin su a tsaya biyayya gare shakikanin biyayya wa anzalna ilaykum mun sauka muku nura haske mubinan wanda yake mabayyani mun sauka muku da haske wanda yake mabayyani bayyana wanda yake mabayyani wa huwa alqur'an shine qur'ani qur'anin nan yana cikin sunayen sa nuru yana cikin sunayen sa almubin shi yasa qur'ani shi kansa ya ya kira kansa da sunaye wajen guda 55 yanda shi Abdullah dan Fodo ya kawo su a fara'idul jalila amma lazina amanu فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
أما الذين آمنوا أما وإن ليك سيء إيماني بالله ده الله wa'atasamu bihi sun yi riko da shi tamassaku sun yi riko da shi fa sayyiduhum da sannan Allah zai shigar da su fi rahmatin minhu wato suka riko da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bihi din wato ya koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba mafita ga mutum ba mafita ga bawa irin ya tsaya ya riko da annabi sallallahu alaihi wasallam hakikanin riko da shi wanda yake malamai ko yake suna bayani akan hanyoyin riko da annabi sallallahu alaihi wasallam da sansa da san iyalin gidansa da son sabansa da girmama su da riko da sunnarsa da riko da qur'ani da girmama qur'ani da riko da malamai da ganin girman su da ɗaukaka lamarin su da sauran duk wannan yana cikin riko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda za a ga wato al'anwar muhammadiya sai dai su nabhani ya kawo duk hanyoyin yin riko da manzo sallallahu alaihi wasallam a littafin anwarul muhammadiya ko za a ga almajirinsa sai dai muhammad fatullahi ya faɗa a cikin littafin sa fatullahi fi maulid khair halbillah hanyoyin riko da manzo sallallahu alaihi wasallam to bawa lalle ya tabbatar ya yi riko da manzon Allah a rayuwarsa wanda duk da ya riko da manzon Allah ba a rayuwarsa to shi ya asarar rayuwa hakikanin asara Allah ya kiyaye mu wanda dai suka imani da Allah suka riko da manzo sallallahu alaihi wasallam fa sayu dahiluhum da sannu ubangiji zai shigar da su fi rahmatin minhu a cikin rahama ta daga gare shi wa farilin da baiwa ai ihsani kyautatawa kiramin da girmamawa ziyarati in'amin da karin ni'ima gare su wa huwa ru'yatu wajhi Allah karim shine ganin zatin Allah ne girma wa dawahum mu'rirahu da kuma samun yaddarsa wadda ba ta karewa in an gama shigar da yan aljanna aljanna an gama shigar da yan wuta wuta za a kawo rago a mutuwa wato a kawo mutuwa a sufan rago a yanka sannan kuma ubangiji zai tajalli ga yan aljanna ya ce yan aljanna akwai wani abu da kuke bukata sai su ce to wata bukata za ta rage gare mu ya ubangiji bayan ba abin da muka ce muna so ba a kawo mana ba mun ce kaza an kawo mana mun ce kaza an kawo mana ai mu ba mu da sauran bukata sai ya ce a ai akwai wani abu guda da zan muku lakum rirwani fala asadu alaikum ba'da ha abada na ba ku yadda ta cewa ku kam na yadda da ku shi yasa ba zan fushi da ku ba bayan wannan har abada Ah, har abada Allah sa muna cikin wanda za su samu haka Ah, ubangiji zai shiryar da su zuwa gare shi siratan mustaqima tsari ko tafarki wanda yake madaidaici huwa dinul islam shine addinin musulunci Allah ya shigar da mu addinin musuluncin Allah ya tabbatar da mu su addinin musuluncin alhamdulillah shi ba ba za a ce shi ba malami bane domin idan ba abu ya faru ba a- a fili an tambayi mutum ya kasa ba da amsa to ai ba a cewa shi ba malami bane amma idan matsala ta faru ba wai an tsara ta ba haka a'a ta faru ne hakika ga yanda take ga wani ga wani ga wani duk da ta shafa a to a ce an yi wa ma a a sannan a ce an wa malami tambaya ya kasa ba da amsa to sai ya zamo wato a, ya zamo jahili ya nuna cewa jahili ne amma ilgazi akan yi shi ne don ya zamo ƙara fahimta kuma don a ƙara kaifafa zukatan ɗalibai a wajen ƙara zurfi wajen fahimtar ilimi a wajen fahimtar ilimi akwai ilgazai wanda aka fidda wasu amsoshinsu to ko da biyu ko uku kamar cewa irin wanda a baya aka faɗa mutumin da ya mutu da matarsa hudu amma ɗaya a ce za a bata gado kuma da sadakinta cikakke ɗaya ko a ce ba za a bata ɗaya daga ciki ba ɗaya kuma a bata gado kawai ba sadaki ɗaya a bata sadaki ko kuma wanda ya mutu ya zamo akwai wata mace tana da ciki ba matarsa ba ce za a raba gado ta ce ku tsaye da raban gadon idan na haifi ɗa namiji to ga yanda gado zai zamo idan mace ce ga yanda gado zai zamo akwai wadda a ciki ta ce in na haifi ɗa namiji to bai da gado amma in mace na haifa za ta yi gado akwai kuma wadda ta ce a idan ni mace na haifa to ba za ta yi gado ba amma idan namiji ne zai gado akwai wadda ta ce eh, idan na haifi ɗa namiji ba zai gado ba idan mace ce ba za ta yi gado ba amma idan namiji da mace na haifa to sannan ne za su yi gado eh, sannan ne za su yi gado in mata haifi maza biyu ba za su yi gado ba in mata biyu mata haifa ba za su yi gado ba amma idan namiji ne da mace za su yi gado dole Allah irin wannan matsalolin sun a dalibai ko suna ƙara ta da himmar su bisa tsayawa dai a ƙara ilimi to ko da biyu ne ko uku na mata ma da su a gobe insha Allah ta'ala tare da wannan ayar wato ayatul kalala wadda ake kira ayatul saifi wadda yake an saukar da ita ga manzo sallallahu alaihi wasallama ana tsananin zafi wato ana cikin tsananin zafi ita suna da addu'a ta ne ce shi azumin fuskar da shawar a wani lokaci da ake so a yi a bada shi a cikin wata ko ko da ruwa shi da yan sallah mutum ya iya fara wajen malamai da yawa suka ce ko a shigarin sallah mutum ya iya farawa amma wajen malikawa suka ce haka karahiya ne Mm.
sai wata da su wani kitin tana shi ma bayan addu'a da a cikin ana yi ta kama Allah abin da ya san kudin sa Mm.
amma misali gobe Mm.
sai aka siyar da aka dubu uku a kan cewa zai biya kudin zuwa wasu lokuta Mm.
shi na kan ya halatta malamai da yawa sun ce wannan ba zai kawo haramci ba yawa akwai waɗanda suka ce ai ba daidai ba ne amma dai akwai malamai da yawa da suka ce wannan ya tashi daga bai a tanifi bai a tuntun da tun farko kowa ya sani kowa ya sani shi ya san cewa dubu uku zai biya shi ma wanda ya siyar masa ya san ya siyar masa ne kan dubu uku kuma kowa ya san ajali to sai da tsoron ana da cewa ta wuce ta dauki ya kuma da ya kaba shi sai wani ya ce da yaran ta bayan sun yi ziyara sai suke zuwa kuɗi a wurin kaba hakan ya haɗa in ba daidai ba ne yau kuma kuka da kuɗi shi ma da sha'anin ziyara kaba ba wasu kan zuwa makabar a shigo makabar da ta Mm.
amma ta da su ruwa da ke zuwa Mm.
sai su yi na kanasu a wannan yana daga ladabi ladabi ne mai kyau kwarai wanda ya yi ba la haraja alaihi ba za a ce ya yi laifi ba ya yi ladabi ne ga wanda yake ganin yana cikin kabarin
sai duka da shi ya sa da Allah ma na haɗu tsakar da mutane a ban tsakar da mu game da lamarin da ya kabar a kabar sai to ai abin da aka faɗa shine ziyarar makabarta abu ne mai kyau domin manzo Allah ya faɗa fa inna hafu zakkiru lahirata babban manufa da ziyarar makabarta shine bawa ya tuna shi kansa fa shi ma nan zai dawo eh, nan zai dawo kuma yanzu waɗanda suke cikin nan ba su da wani aiki da za su yi in ba irin wanda aka togace ba amma shi yanzu yana da damar yi aikin kyakkyawa yana da damar ya tsaya yi aikin kyakkyawa shi yasa babban manufa kenan sannan akan je ziyarar waɗanda suke bayan Allah managarta don samun albarkarsu yauwa amma kuma wajibi ne ziyarar ya zamo an kiyaye ta daga dukkan abin da yake an yi hani daga gare shi a shari'a da abin da yake duk abin da za a yi ya zama sai an keta alfarmar shari'a ai ba daidai ba ne akwai wanda kwanaki na suke magana cewa yanzu da yawa akan samu mata ma su ce za su ziyara kaburbura wanda malamai da yawa sun faɗa cewa haka ba daidai ba ne musamman matan mu wanda in sun fara abu shi kenan sun fara kenan ba kakkautawa wanda manzo Allah ya faɗa fito la'anallahu zawwara fil qubur Allah ya la'anci matan da suke yawaita ziyarar kaburbura ba ce an hana mace gaba daya kwata-kwata ziyarar kabari ba amma mu irin yadda tsarin kaburburan yake ziyarar mace fitina ce ziyarar mace fitina ce saboda ba wata hanya da za ta je wadda take keɓantacciya ya kuma irin yadda kaburburan suke wani waje a cikin sun kuɗi ne da sauransu ba daidai ba ne gaba daya ba wai dan an hana ba to akwai da ba da yawa sai dai in an samu wata munasabar akan wannan insha Allah ce makogoro a duk abin da yake an tabbatar iyakarsa baki ba zai je makogoro ba to a ce za a zuka ko za a sa karahiya ne dan kamar yadda ake faɗa wa zauku mulhin sun mai mijihu yana daga abin da yake karahiya dan tsana gishiri a iyaka harshe ya tofar da shi da duk abin da ya kama wa ko tauna margu ilkin tauna danko to da irin wanda an tabbatar dai ba za shi makogoro ba to karahiya ne amma abin da ma ake kokwanton ko zai je makogoro ai haramun ne kuma in ya je makogoron dole ya wajabta sai an rama azumi to alhamdulillah
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم هتم هذه السورة بنجي سبحانه وتعالى ya cika wannan sura mai girma da wannan ayar domin ta kunshi gado kamar yadda ya fara surar da magana akan abin da ya shafi gado saboda a kamanta tsakanin farko wal hitani da karshe ya zama an samu kama tsakanin farko da karshe jumlar abin da aka ambata a wannan surar daga gado guri uku ne an ambata ne a ayoyi uku na farko wal furu'i gadon iyaye da 'ya'ya gadon asalai da rassa shine gado na iyaye da 'ya'ya shine aka fara faɗa inda Allah subhanahu wata'ala ya ce yusikumullahu fi auladikum ila akhir rubi har zuwa ƙarshen rubi'in wato na biyu mirasul zawjain shine gadan ma'aura biyu wal ihwati wal ahawati lil ummi da kuma gadan yan uwa maza da yan uwa mata lil ummai shine fadin sa za a ba ku rabin abinda matan ku suka mutu suka bari ka zuwa fadin sa gaira murar na uku wal ahawati al ashqa'i aw li abi gadan yan uwa ko yan uwa maza ko mata wanda suke shakikai ko da abbai shine wanda wannan ayar ta kunsa amma kuma ulul arhami yan uwa wanda ba a fade su a nan ba su ambatan su zai zuwa karshen suratul anfa wa ulul arhami ba a ruhumu aulai ba a biya arin fi kitabillah inna la bi kulli shay'in aliyyun وسبب نزول هذه الآية دليل سوكر وانا آية أن جابر بن عبد الله شوى جابر بن عبد الله رضى يا إلى شلافية ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ليؤوداه ماشيين كما قال صلى الله عليه وسلم يتفي دشير سيدنا أبو بكر دان سغيشيش الحالي سنا ما ستاكا وادا كفافنسو بأكن ولا أبسكا هوبا فلما دخل عليه يا إن سكا شغوجا جابر وجداه سيسكا ساميشي من عليه يا سوما
فتوضا رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala ثم صب عليه sannan aka zuba ga shi Jabiru وضوءه daga ruwan alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya farka فقال يا رسول الله yace ya rasulullahi كيف أصنع في مالي ya zan yi da dukiyata ولم يرد عليه manzo Allah bai masa raddi ba bai bashi amsa ba وعن ابن الجزء har sai da wannan ayar ta sauka كان له تسع أخوات yana da 'ya'yan uwa mata tara قيل سوى wasu wata wayar aka ce su bakwai ne yan uwansa kuma wanda duk mata ne ba ba namiji a cikin su gashi shi ba iyaye ba yaya shine ma'anar kalala kalala kenan wato wanda a magadansa gaba daya ba uwa ba uba ba da ba dan da ba ya ba yadda to ya zama kalala kenan sai sauran dangi to wayastabtuna ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna tambaya kafil kalalati a game da wanda yake kalala kulillahu ce ne da su Allah yuftikum shine wato zai ba ku amsa zai ba ku fatwa fil kalalati a cikin kalala Ah, abu ba da yawa na shari'a wanda yake sai a ce gabas ke da gado amma Allah subhanahu wata'ala ya barwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hukunci a ciki sallah ai duk a addini ba abin da yake akai kamar sallah amma kuma Allah subhanahu wata'ala ba shi ya yi bayanin ga hukutan sallah ba ko ga yanda kowace sallah take ko ga sharuɗan sallah da sauransu nuni dai kawai ya zuwa ga wannan amma aka kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani haka ta azumi haka zakka da sauransu duk aka bar da yawa abu da yawa aka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gado an bayani amma a babin gado Allah shi da kansa ya bayani me yasa saboda gado abu ne magana wadda take mai hatsari magana ce ta dukiya wadda kan jawo kumbiya kumbiya ko wai kullace kullace shi yasa Allah da kansa sai ya tsaya ya bayyana ba a bar annabi yayi ba saboda kada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci wani ya ji wani abu ya shiga zuciyarsa daga hukuncin manzo sallallahu alaihi wasallam ya koma ga mummunan matsayi inda duk sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci ko zartar da abu wani ya ce shi yana jin wani abu a zuciyarsa ai kuma ya koma mummunan matsayi Allah ya faɗa la yuminuna fala wa rabbika la yuminuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima to yasa dan wato a hutar da mutane daga fada wannan matsayin sai Allah shi da kansa ya bayanin duk gadon yadda yake gaba daya Ah, yadda maulan mu shehu islam shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake fada Ah, ini mur'un wa- idan mutum wato an faɗa dai kalala shine wanda ba shi da res magada ba shi da asali kuma Eh, idan mutum marfu'un bi fi'lin abin da fa'anta ne da fi'ili fasiru halaka da halaka zai fassara shi wato in halaka mur'un idan mutum ya halaka shi yasa wannan yana cikin gurare biyu ko uku inda yake ake shafe amilin fa'ili amilin fa'ili asali wajibi ne a ambace shi to amma akwai waje biyu ko uku kama a nan ko kuma a misali inda yake nan akan shafe amilin fa'ilin idan mutum ya mutu mata ya mutu laisa lahu waladu alhali bai da ɗa bai da ɗa namiji ko mace an faɗa da yin an ce waladu to ya haɗa ‘ya'ya maza da mata ai wala walida gashi kuma bai da uba wa huwal kalalatu wannan shine ake kira kalala shi ake kira kalala walahu uhtun alhali yana da ‘yar uwa min abawaini yar uwan nan wadda yake sun hada uwa da uba ce ta zama shakikiyarsa kenan au abi ko ko wadda yake sun hada uba kawai a can a baya dai an yi magana gado yar uwa yan uwa al'ummai wanda uwa kadai suka hada da mamaci to fala hali suna ta raka ita wannan yar uwan nan za a bata rabin abin da ya bari za a raba dukiya biyu a bata kashi daya wato nisfi kenan rabin abin da ya bari an fada a baya cewa ita yar uwa shagigiya haka ma yar uwa ne abiya duk suna cikin masu gadon nisfi wanda shine abin da malamai suke cewa haba da baza ha in ha babban nan shine gidan nisfi masu cin nisfi mutum biyar akwai ya akwai yadda akwai yar uwa shagigiya akwai yar uwa ne abiya akwai kuma miji shine na biyar din wanda shi ma a baya an yi maganarsa to ita ya an yi maganarta a baya ita ko yadda maganarta ta zo ne a hadisi gadanta cewa za ta gaji nisfi ya zo a hadisi in ji wasu malaman wasu malaman suka ce ai ita kanta ma ta shiga a cikin sunan ya saboda yadda kamar ya take musamman inda yake ba yar to yadda kamar ya ta ciki take banu na banu abna'ina wa banatuna banu hunna abna'u rijalil aba'id za a ba ta rabin abin da ya bari an faɗa dai a baya cewa ita yar uwa shaƙiƙiya tana gada nisfi amma fa da sharaɗin ya zamo ba mutum sha takwas in akwai ɗaya daga cikin mutanen nan takwas to yar uwa shaƙiƙiya ba za ta gaji nisfi ba wanda a cikin guda takwas ɗin an faɗa cewa guda uku suna korata daga gado gaba ɗaya su ne ɗa ko ɗan ɗa ko uba idan akwai ɗaya daga cikin wa'annan uku dan uwa shaƙiƙiya ba za ta yi gado ba ma gaba ɗaya ba ma shaƙiƙiya ba duk wani dan uwa in akwai ɗaya daga cikin uku nan to bai da gado ɗaya ya kori duk wani dan uwa ko kaka dan da ma ya kori dan duk wani dan uwa haka nan uba ya kori duk wani dan uwa za ta ci ma baƙe kuma idan an batta da ɗaya daga cikin mutum biyu shine yan tsatso ko yan ɗa ita yan uwa shakikiya tana gadon abinda ya saura bayan an sallami magada in akwai abin da ya saura in kuma ba abin da ya saura shikenan sai ta haƙura idan zama ba abin da ya sauran a wannan hali to shikenan sai dai ta ta haƙura Eh, yanzu misali kamar inda aka mutu aka bar ya ɗaya da kuma ita yan uwa shakikiya to za a raba dukiya biyu za a ba ɗaya rabi nisbi to ragowa ɗayan sai yan wannan shakikiya ta ɗauka bisa cewa ta yi asirci amma da zai zamo ba abin da ya saura to kuma anan sai ta haƙura kamar aka mutu aka bar ita yar uwa aka bar ya ga ya da ce 'ya'yan sun kai biyu ga kuma miji ga uwa ga kuma yar uwa shakikiya to anan tunda ga ya ya biyu ga miji ya zama kenan da sulsani ne da rubu'i mafi marabar gadon daga sha biyu ne don an raba sha biyu an ba 'ya'yan nan mata takwas an ba miji uku to ga uwa mai neman sulusi wanda sulusin sha biyu biyu ne ɗaya ne ya saura za a yi mata auren ɗaya shi yasa sai matsala ta kai sha uku kenan za a raba sha uku kenan a ba 'yan uwan nan a ba 'yan u- a- a ba 'ya'yan nan 'ya'yan tsotson nan mata sulsani takwas a ba miji rubi'i uku a ba ita kuma wato uwa sudusi biyu wato sudusin da yake na an yi aulu ita ko yan uwa shagigiya a nan sai ta faɗi tunda ba abin da ya saura daman gadanta a nan da asirce ne amma matakar dai akwai abin da ya saura to za ta ɗauka haka nan ma kuma hukuncin yake in aka batta da yadda ita ma za ta yi gado ne da asirce ita yan uwa shagigiya kuma tana buƙatar sama da mutum uku shine dan uwanta yar uwarta da ka- da kuma kaka wannan za ta yi mukasama da sun dan uwanta ne to za a ba su duk dukiya an ba wani magaji amma zai mata ne zakarin sul hazlun sayin in kuma akwai wani magajin za a fara sallama magajin sannan abin da ya saura a ba su zai mata ne zakarin sul hazlun sayin in kuma aka bata da yar uwarta to shi kuma a nan za a ba ta za a ba su sulsani ne yanda nan gaba za a faɗa a nassin qur'ani Ah, idan kuma aka bata da kaka to shi ma kamar idan an bata da dan uwanta ne kaka matsayinsa da ita kamar matsayin dan uwanta ne to haka ma to kuma ita yar uwa abbiya ita an faɗa cewa ita ma tana cikin masu gadon nisfi amma ita ma tana gadon nisfin ne idan ba mutum goma sha uku wanda a cikin mutum goma sha uku nan akwai guda bakwai suna korata daga gado gaba daya matukar za a samu ɗaya daga cikin bakwan nan zai zamo ita yar uwa abbiya ba ta da gado shine wato koda dan da uba dan uwa li'abbi shakikai bi mata shakikiya tare da yatsatso sai kuma shakikiya tare da yadda shakikiya tare da yadda wannan kenan Ya za ta ci sudusi da mutum daya shine in an bata da shakikiya daya za ta ci ma bai za ta ci ma bakiya kuma in an bata da yatsatso ko yadda za ta yi mukasama kuma da uku shine dan uwanta yar uwarta da kaka za ta yi mukasama da wa'annan to a gadan su kenan tsarin gadan su yan uwa shaƙiƙiya mace da kuma li'abbiya mace wa huwa shi dan uwan da wato ta bari ayil ahu dan uwa kazalika wanda ta mutu ta bar shi ya risuwa zai gaje ta zai gaje ta jami'a ma tarakat baki ɗayan abin da ta bari shi dan uwa namiji shakiki ne ko li'abi zai gaji yar uwarta zai gaji yar uwarsa duk abin da ta mutu ta bari illa mai kullaha walad matakar dai ba ta da ɗa a wato dan ko namiji ko mace fa in kana laha waladun zakaru amma in ya zamo ta badda namiji bala shay alahu to sannan dan uwa ba shi da gado da namiji ya kori duk wani dan uwa daga gado an unsa idan ko ya zamo ita yar uwan nan tasa da ta mutu ta bar ya mace ga kuma shi dan uwanta wanda yake shaqiqi ko li'abi falahu ma fadala an nasibiham za a ba shi abin da ya saura daga raban ita a yan nan mace shi yasa idan ya ce mace aka mutu aka bare da kuma dan uwa shakiki ko li'abi to za a ce a raba dukiya biyu a ba ita yar nisfi daya shi kuma dan uwan sai ya dauke wannan ragowar daya in kuma akwai wani magajin to sai a sallame shi misali aka mutu mace ce ta mutu ta ban mijinta ta bar kuma yarta ta bar kuma dan uwanta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya to a sannan za a ce a raba dukiyarta gaba ɗaya hudu in an raba hudu yarta za a ba ta gida biyu kashi biyu shine nisbi mijinta kuma za a ba ta za a ba shi gida ɗaya rubi'i kenan sauran ɗayan da ya saura sai a ba shi dan uwan nan shagiƙi ko dan uwa ne abi in ba shagiƙi ko yaushe dai in akwai dan uwa shagiƙi to kuma ya kori dan uwa ne abi daga gado dan uwa shagiƙi ya kori dan uwa ne abi daga gado to walau kana fil utu aw al aw min ummi da ake yan uwar ko dan uwan uwa kadai suka hada sannan abin da za a bashi sudusi za a kasa dukiya shida ne a bashi kashi daya kama takaddama inda aka bayani a can a baya awwala surat a farkon suran nan za a kasa dukiya shida ne a bashi kashi daya illa iyaka shi dan uwa ummi ko yar uwa ummiya daman su gadan su da farilla ne ba makanan lil zakari misul hazil ummiya mace to za a ba su sulusi ne kowanne a cikin su ya dau sulusi ba magana cewa li zakari misul hazilin sa ne kuma su yan uwa ummai di yawan su gadan su baya haura sulusi bayan kano aksara min zalika fahum shuraka fi sulus ko da a ce sun fi biyu to sai dai su tarayya a cikin sulusun ko yan uwa ummai sun kai ɗari da a ce haka za ta afkuto karkare dai a ba su sulusun kuma an faɗa a baya cewa gadin al'ummi yana kasancewa ne in ba ɗaya daga cikin mutum shida in akwai ɗaya daga cikin mutanen shida to al'ummi ba shi da gado shi su mutum shidan su ne ɗa ɗan ɗa ya yadda uba kaka uban uba don akwai ɗaya daga cikin shidan nan ɗan uwa al'ummi ba shi da gado gaba ɗaya fa'in kana ta suna ta ne idan yan uwan nan mata shakikai ko li'abbai suka zamo biyu ne fasa'ida ko fiye da biyu li'annaha nazalat fi jami'a domin wannan ayar wato ta sauka ne a game da jabiru wakar mata an ahwata jabiru sanda ya mutu wanda ya mutu wajen shekara ta saba'in da wani abu daga hijira na wasu malaman ma suna cewa shine karshen wanda ya mutu a cikin sahabbai a makka shi yasa bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya wajen shekara sittin da wani abu kafin ya mutu to ya mutu ne ya bar yan uwa mata ba wai sanda aya ta sauka bane ya mutu a'a ya rayu bayan nan dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa cewa ba na zaton zaka mutu a wannan rashin lafiyar taka da yake cewa wato ya rasulullah ya zan yi da dukiya ta gashi ina da dukiya gashi ni bani da da ban dan da sai manzo Allah ya ce la araka ta mutu min waje ika haza to to idan dai yan uwan sun haura biyu ko su biyu ne falahu masulusani za a ba su sulusani min matara daga abin da dan uwan su ya mutu ya bari shi yasa wato nan shine gidan dal na haba da baza dal ake cewa gidan sulsani masu gadon sulsani mutum hudu ne ƴaƴan tsatso biyu mata ko fiye da biyu ƴaƴan ɗa biyu mata ko fiye da biyu shakikai biyu mata ko fiye da biyu li'abai biyu mata ko fiye da biyu shi yasa za a ba su sulsani ne wa in kanu ayin warasatu idan magadan suka zamo ikhwatan yan uwa ne rijalan wani sa'a maza da mata kalli zakarin su hazilin sai to a sannan yanda za a raba tsakanin su za a ba namiji rab- kamar rabon mata biyu shi yasa da a ce za a mutu a bar yan uwa goma biyar maza biyar mata yan uwan nan shakikai ne ko da abbai ya zama ba wani magaji sai su to za a raba dukiyar sha biyar ne mazan a ba su biyu biyu su biyar goma kenan matan kuma a ba su ɗaiɗai su biyar biyar kenan shi yasa za a raba dukiya sha biyar ne duk da yadda suka kama to haka za a raba dukiya tsakanin su mazan da mata wato mazan suna da kaso biyu kowanne a cikin mazan yana da kaso biyu kowace kuma a cikin matan tana da kaso ɗaya Ah, haka tsarin ga- rabban ya gadon yan uwa shaƙiƙai yake in sun zama maza da mata haka ma li'abbai in sun zama ma- maza da mata su shaƙiƙai akwai guri ɗaya inda namijinsu yake gada kamar yadda mace za ta gada shine a matsala himariya ko mushtarika inda mace ce ta mutu ta bar mijinta ta bar kuma uwarta ta bar yan uwanta lu'ummai biyu ta bar kuma dan uwanta shaƙiƙi wanda a wannan hali za a kace a ƙarshe za a raba dukiya sha takwas ne to idan an raba sha takwas za a ba shi mijin tara za a ba ita uwar uku su kuma yan wannan za a ba su shida li'umman da biyu shakikin ma da biyu to da a ce kuma a maimakon shakikin a'a ba shi kadai bane su biyu ne da shi da yar uwarsa ne shi yasa ita mata ta mutu ne ta bar mijinta da uwarta da yan uwanta lu'ummai biyu da kuma yan uwanta shakikai biyu ɗaya namiji ɗaya mace to shi a sannan za a kasa dukiyar sha biyu ne in an kasa sha biyu za a ba mijin shida za a ba uwa biyu sauran hudun kuwa sai a ba lu'umman ɗaiɗai shaƙiƙan ma ɗaiɗai da shaƙiƙi namiji da shaƙiƙi ya mace a nan ba za a bambanta su ba a wajen gado saboda ko sun yi gado ne a matsayin kamar farilla sun tarayya ne da yan uwa lu'ummai a cikin farillar su wanda ita wannan matsalar ita ake kira himariya ko hajariya ko mushtarika to ah, wa in ah, mislu hazlin sun yubayyinu Allahu lakum ubangiji yana bayyana muku wannan shari'a dinikum shari'o'in addinin ku Allah ta rillu dan kada ku bace dan kada ku bace ko yaushe Allah subhanahu wata'ala yana ta bayyana muku ne dan ka ku bace annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta muku bayani ne dan ka ku bace malamai magada annabawa su ne muku bayani ne dan ka ku bace shi yasa babban manufa dai da abin da ba waye da na ilimi yayi aiki da shi da matuƙar bai aiki da shi ba to ba a samu amfanin da ake bukata ba ba a cimma manufar da ake bukata ba ya dawo ya bace kenan wal iyazu billahi yasa abinda da aka sani ai kokari a ga an tsaya an yi aiki da shi malamai suke cewa shi ilimin gado an ce rabin ilimi ne to ta yaya zama rabin ilimi wasu malaman suka ce tunda dai an ce annabi ya faɗa haka to sai mu yadda da haka amma ta yadda aka ya zamo hakan wannan kawai mu fawwara haka ga Allah tabaraka wa ta'ala wasu suka ce a abin da yasa aka ce ilimin gado rabin ilimi ne saboda shi mutum yana da hali biyu ne da halin da yake da rai da kuma halin wa- da ya- da ya mutu to a halin da yake da rai duk sauran ilimai na fiƙo su suka rataye da shi kamar su sallah zakka ciniki aure da sauransu amma halin mutuwarsa to abin da ya rataye da shi shine ilimin gado yadda maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya zaba kenan yadda za a gani a tafsirinsa yana faɗa cewa ai abin da yasa aka ce ilimin gado rabin ilimi ne saboda shine yake rataya da mutum a halin mutuwarsa Ah, kuma ilimi ne muhimmi wanda an kawo kwadaitarwa da yawa a cikin a tsaya a koya manzo Allah yana faɗar ta'allamul Qur'an wa allimuhu an-nas wa ta'allamul fara'ira wa allimuhu an-nas fa innaha nisful ilm ku nemi kokarin sanin Qur'ani ku yi kokarin sanin Qur'ani ku kuma kokarin sanar da shi ga mutane ku koyi ilimin gado kuma ku yi kokarin sanarwa ga mutane domin ilimin gado rabin ilimi ne wallahu bi kulli shay'in alim ubangiji subhanahu wata'ala masani ne da komai wa minhu al-miras yana daga abin da Allah ya sani ilimin gado rawar shayhani buhari da muslim sun ruwaito anil bara'i daga bara'u annaha ahiru ayatin nazalat wato cewa wannan ayar ita ce karshen ayar da ta sauka ay min al-fara'id game da raban gado ita ayar nan ta karshen suratul nisa ita ce karshen wadda ta sauka kuma yanda aka fara suran nan da kira zuwa baki ɗayan mutane cewa su ji tsoron Allah aka cika ta kuma da bayanin cewa Allah fa yana sane da komai sai yasa in ka ji tsoron Allah ka tsaya yanda Allah ya ce kaza to Allah yana sane kai ka dauka zaka ji tsoron Allah kai aiki kyakkyawa ya zama wannan aikin naka kyakkyawa ya fita daga sanin Allah a'a ba wani wanda zai aiki kyakkyawa ya zama ya tozarta innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nuri'u ajra man hasana amala والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نريء اجر المصلحين idan kuma an faɗa ma gaskiya an faɗa ma ka ji tsoron Allah an faɗa ma ga yadda za a ka ji tsoron Allah amma ya zamo kai zuciyarka ka tayi wani waje can ka tsaya ayyuka ba daidai ba to kakka ɗauka abin da kake ya ɓuya wajen Allah duk abin da kake yi Allah yana sane da shi domin Allah masani ne da kone shi yasa sai ya zamo ƙarshen sura ya dace da yadda aka fare ta akwai munasaba babba tsakanin ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi halaqakum min nafsin wahida da kuma cewa wallahu bi kulli shay'in alim shi yasa ka dauka za ka ki jin tsoron Allah ya zamo ka buya ga Allah oh ba makawa da abin da kake Allah yana sane da shi yau mai izin tura runa la ta fi minkum khafiya dan ka boye ka boye ma ga mutane to ba fa ka boye ga Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da haka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu tsoron nasa Allah ya hore mana tsoron nasa ya mana gamda katar ya mana gamda katar akan tsayawa da duk haƙoƙin da suke nasa da suke kanmu
alhamdulillah wannan shine karshen ma'ida da malam ya tsaya ya kwana a nan to kuma yanzu sai malam ya ce a ƙara maimaita ita ya tabbata na kaɗin a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda a cikin watan muharram wanda a cikin watan ramadan kai eh, wanda aka fara karatun ranar asabar ɗaya ga watan ramadan hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya yi daidai da kwanakin bature na wanda ya daidai da kwanan watan bature ashirin da takwas ga watan jun dubu daya dubu biyu da sha hudu shi ne aka fara wannan karatu na bana mai albarka malaiti a maimaita wannan sura ko da shi mai rikodin ya ji an kara maimaita ta ne umarnin ya ce a karo farfada kara fasara ya ce zai kara maimaita fasara ya samu na kaɗan alhamdulillah allah karar da mu ya amfanar da mu abin da za mu je daga bakin mala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ahmadu jana abubakar almulakka bishehu babba
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم yastabtunak ubangiji ya ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam sahabbanka sun nema tambaya fil kalalik a game da gadon wanda ya mutu bai badda ba bai bar uba ba ya hukuncin gadon sai yake hatama hazihi surata bi hazihi al-aya ubangiji subhanahu wata'ala ya cika wannan surar da wannan ayar lishimaliha alal miras domin ita wannan surar ta kunshi maganar gado kamar yadda yake ya faru surar da maganar gadon lil mushakalati dan a samu kama bainal mabda'i wal khitami tsakanin farkon da karshen ya zamo yanda aka fara da haka aka kare baki ɗayan abin da aka ambata a wannan surar daga gado guri uku ne aka faɗa a surar nan akwai ayoyi uku wanda yake sun bayani akan gado akwai aya ta hudu wadda ita bata tsaya tafsilin ba ita ce lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو قصر نصيبا مفرورا فلما أن آية تايم كان أكن قادوا أما بتسوى تفصيلي با شوى وانا قا أبن زي قادا وانا قا أبن زي قادا أم فتادي شوى maza za su yi gado mata ma kuma za su yi gado to wa aya ta farko ta yi magana ne akan gadon iyaye da walfuro da 'ya'ya ta yi magana ne akan gadon iyaye da 'ya'ya inda ubangiji yake cewa yusi kuma laufi a wuladi kuma lizzakar mislu hazulun sayayyen har zuwa ƙarshen rubi'in wato su a can gabas rubi'in suna sanya shi akan wala kumni su mata raka aula a azuwa jukumni ba kamar nan ba nan ana sawa tilka hududun lahi ne ko tilka hududun lahi ne rubi'in ko a sani waje na biyu a an yi bayani ne akan gadon ma'aura gadon miji daga matarsa ko gadon mace daga mijinta da kuma gadon yan uwa maza da yan uwa mata lil ummi wanda uwa kadai suka hada da mamaci shine fadin ubangiji za a ba ku rabin abin da matan ku suka mutu suka bari idan mace ta mutu ta bar miji za a ba za a kasa dukiyar matar biyu a ba mijin kashi daya matukar dai ba ta da da ko dan da ko ya ko ya da har zuwa fadin sa gaira murar a waje na uku an yi magana ne akan gadon yan uwa maza da yan uwa mata wanda suka hada uwa da uba da mamace su ne shakikai ko ku wanda yake sun hada uba ne kawai da mamace shine wannan ayar ita wannan ayar ta bayani akan haka amma ma'abuta zumunci banda wa'annan za a faɗe su nan gaba a ƙarshen suratul anfal wa ulul arham ba huma ulul barin fi kitabillah inna allaha bi kulli shay'in alim abin da yasa wannan aya ta sauka cewa jabir ibn abdullahi yayi rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani rashin lafiya ta tsananta gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je da shi da sayyidina Abubakar dan su gaida da Jabiru takawa ko suka yi ma da kafar su suka tafi ba akan wani abin hawa suka je ba yayin da suka shiga ga Jabiru sai suka same shi muguman alaihi ya suma ya suma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai alwala sannan ya zuba a kansa daga ruwan alwalar fafaka sai jabiru ya farka wanda wannan wato ya nuna taban rukbi asari salihina neman albarka da gurabun bayin allah na kirki fagala sai jabiru ya ce ya rasulallahi fi mali ya zan yi da dukiyata falam ya rudda alaihi maza Allah bai masa radde ba har sai da ayan nan ta sauka sannan shi jabiru bai da da bai da uba bai da uwa bai da kowa sai yan uwa yan uwan mata yana da yan uwa tara mata a wata ruwa aka ce a su bakwai ne aka ce yastaftunak ya rasulullah sahabbai suna tambaya ka fil kalalati a game da gadan wanda yake kalala kulillahu ce ne da su Allah yuftikum shine bai ba ku amsa fil kalalati a game da gadan wanda yake kalala din in imru'un halaka idan mutum ya mutu marfu'un bi fi'lin yufassiruhu halaka wannan imru'un din fa'ili ne na fi'ili shafaffe anan yana gura yana cikin gurare biyu ko uku da shafe fi'ilin fa'ili yake wajibi a nan wato a babin ishtigali in halaka mur'un to halaka din aka shafe saboda in shardiya fi'ili ne dole yake zuwa bayanta bayan da za a yi a ga suna bayanta shi yasa an ga sunan ma za a ce to akwai fi'ilin da yake an shafe wannan shine abin da mafi yawan malaman nahawu suke kai amma malaman kufa suka ce ko kaɗan ba dole ba ne imron ɗin nan a iya masa lirabi akan cewa mubtada ne jumla halaka ɗin ta zama ita ce labarin mubtada wasu kuma suka ce a a iya cewa fa'ilin ne amma fi'ilin nasa shine dai halaka ɗin nan na daga baya shi yasa a ce dole amilin fa'ili sai ya gabace shi ba haka ba ne tayo amilin ya zo daga baya in ji wasu 'yan kaɗan daga malamai idan mutum ya mutu laisa lahu waladu alhali shi ɗin nan da ya mutu mutu ba shi da ɗa ai wala walida kuma ba shi da mahaifi ba ɗa ba ɗan ɗa ba ya ba yadda ba uwa ba uba wa huwa kalalatu irin wannan shi ake kira kalala irin wannan shi ake kira kalala walahu utun alhali yana da yar uwa min abawaini wadda yake sun hada uwa da uba da shi da ita duk uwa ɗaya uba ɗaya au abi ko ko sun hada uba kawai ba a hada uwa ba amma an hada uba to falaha nisfu ma tarak za a ba ta rabin abin da ya bari za a ba yar uwan nan shakikiya ko yar uwan nan li'abiya rabin abin da dan uwan nan nata ya mutu ya bari tunda dai bai da da bai da dan da bai da uba malamai suke cewa ita yar uwa shakikiya haka ma yar uwa li'abiya suna daga zawatun nisfi masu gadan ko zun nisfi masu gadan nisfi wanda shine gidan ha babba na haba da baza haba da baza ha gidan nisfi masu cin nisfi mutum biyar akwai ya akwai yadda akwai yar uwa shakikiya akwai yar uwa li'abiya akwai miji to ita yar uwa shakikiya za ta gaji nisfi ne amma sai in ba ɗaya daga cikin mutum takwas matukar akwai ɗaya daga cikin mutum takwas ɗin nan to ba maganar a ce ta gaji nisfi wanda a cikin mutum takwas ɗin nan akwai guda uku wanda su sun kore ta daga gado gaba ɗaya shine ɗa in akwai ɗa namiji to yar uwa ba ta da gado duk ɗan uwa ma ba zai gado ba matuƙa akwai ɗa namiji haka nan ɗan ɗa dan ɗa ma ya kori duk yan uwa daga gado haka nan wato uba in akwai uba yar uwa shakikiya ba ta da gado ba yar uwa shakikiya ba uba ya kori ma duk yan uwa gaba ɗaya matukar akwai uba to ba wani dan uwa da zai gado sannan wayannan guda uku su ne in an samu ɗaya daga ciki to shagigiya ma gaba ɗaya ba za ta gado ba amma akwai mutum biyu kuma wanda in akwai ɗaya daga cikin su to ita yar uwa shagigiya sai ta koma sauraron abin da zai saura shine sai ta gado da asirci in an raba an sallami duk magaji wanda zai gado a wajen to in akwai abin da ya saura ita sai ta ɗauka shine yar tsatso ko yar ɗa tana gadon ma bakiya tare da yar tsatso inda zai zamo an mutu an bar ya da yar uwa shakikiya to za a raba dukiya biyu a ba yar nisfi shine daya ita yar uwa shakikiyar in dai ba wani magaji sai ta dauke wannan ragowar daya ya zama yadda ta gada ya kai yadda ita ma ta gada kenan amma akwai wani magaji sai a ce to a sallami shi magajin da misali za a mutu a bar ya da yar uwa da uwa to za a raba dukiya shida a ba ita yar uku a ba uwa daya rago biyan sai a ba ita yar uwa in kuma ya zama misali ga yar tsatso ga yar da ga uwa ga yar uwa shakikiya ko mali abiya ce to shi ma dai za a raba dukiya shida ne a ba yar tsatsan uku a ba yar da daya sudusi a ba uwa ma sudusi daya ragowar ɗayan nan sai ya zamo ita yar uwa ta dauka in kuma ba abin da ya saura shi kenan ba abin da za ta gada in ya zama ba abin da ya saura to a wannan halin kuma ba abin da za ta gada an shi ya sa sai zama ta faɗi da kamar masalan a ce an bar ya yar tsotso an bar miji an bar uwa an bar yadda ga wato ga yadda ga kuma yar uwa to a sannan za a ce a raba dukiya sha biyu in an raba sha biyu za a ba yar tsatso nisfi shida za a ba miji rubi'i uku za a ba uwa sudusi biyu saura ɗaya a sha biyu ga yadda mai neman sudusi sudusin sha biyu ko biyu ne za a ce a yi mata aulin ɗaya zama biyu ya zama sha uku kenan to ita yar uwa a nan ba ta da gado saboda dukiya su kansu ma'abuta farilla sai da suka yi aulo sannan ta rabu gare su ka'ida ko duk mai gado da asirci baya gado sai an gama sallaman ma'abuta farilla da za su yi gado a wajen ita kuma wato da ruwa shakikiya tana mukasama da mutum uku shine dan uwanta yar uwarta da kuma kaka hukuncin da take da shi tare da tsatso haka take da shi tare da yadda in yadda ce ma shi ma duk za ta gaji mafakiya to wannan dai guda takwas din su ne suke hana ita yar uwa shakikiya cin nisfi da da da dan da da uba wanda su sun kore ta daga gado da da yar tsatso da yar da wanda su za ta ci ma bake ne tare da su da kuma dan uwanta ko yar uwarta ko karka wanda su za ta yi mukasama da su ita ko yar uwa da abiya tana gada nisfi ne in ya zama ba mutum goma sha uku wanda a cikin mutum goma sha uku nan mutum bakwai duk sun kore ta daga gado in akwai ɗaya daga cikin mutum bakwai nan to ita ƴar uwa la'abiya gaba ɗaya ba za ta yi gado ba shine da dan tsatso namiji ko dan ɗa namiji ko uba ko dan uwa shakiki ko shakikai bai mata ko shakiki an ta haɗu da yan tsatso ko shakiki an ta haɗu da yan ɗa don akwai ɗaya daga cikin bakwan nan ita li'abiya ba ta da gado za ta gaji sudusi da li'ab da shakikiya ɗaya ta gaji ma baki da yan tsatso ko yan ɗa taimaka sama da dan uwanta yar uwarta da kaka to wannan kenan hukuncin su yan uwa mata shakikai ko li'abbai wa huwa shi dan uwa ayil ahu shi dan uwa kazalika wanda yar uwarsa ta mutu alhali yar uwan nan ba ta da da ba ta da dan da ba ta da ya ba ta da yadda ba ta da uba ba ta da uwa ta zama kalala kenan sai wannan dan uwan nata wanda suke ko dai uwa ɗaya uba ɗaya ko ko uba ɗaya to shi ma ɗan uwan nan ya risuwa zai gaje ta jami'a ma tarakat baki ɗayan abin da ta bari nan an shafe maf'uli na biyu na yarisu saboda a nuna umumi ko shumuli na ma akan shafe maf'uli dan a nuna umumi yadda mai mi'atul ma'ani yake faɗa والحذف للأموم أو للفاصلة أكن شافي مفعولي دم أن الأموم نعم أن شافي مفعولي نبيو نيل للسوية ولسا أنا تعدني كمفعول البدابيو كم فتنا فرقا شين دفاع لمير الناس كأكن شافي نبي دم أن الأموم شين شوى جميع ما تنكت باكي دين دي أبن تموت تبالي إذا ما تموت ba ta da ɗa ba ɗan ɗa ba ɗa ba ɗan ɗa ba uba ba kaka sai ɗan uwanta shaƙiƙi ko ɗan uwanta li'arbi to baki ɗayan dukiyar sai ɗan uwan nan ya gaji sai ɗan uwan nan ya gaji shi ɗan uwa dai shaƙiƙi ko ɗan uwa li'arbi gadon sa da asirci ne yana gado ne da asirci shi yasa kuma shi wanda ke korarsa wanda suke korarsa daga gado ɗayan mutum uku ne shine ko dai ɗa ko ɗan ɗa ko uba da in akwai shi ba dan uwan da zai gado haka nan dan dan akwai shi ba dan uwan da zai gado haka nan idan akwai uba to ba wani dan uwa da zai gado ko dan uwa shagege ne ko da abi ko da ummi ko namiji ko mace zai gaje ta illa mai kulla hawalat matukar ba ta da da in ka da hawalat in ya zam tana da da zakarun wanda yake namiji falashi alahu to sannan dan uwa bai da gado gaba daya haka nan ma in tana da dan da namiji to shi ma dan uwa bai da gado au unsa idan ko ya zamo tana da ya mace falahu ma farala an nasibiha to shi dan uwa sai ya saurara in akwai abin da ya saura sai ya gaji da za a mutu babar dan uwa da ya ya tsotso guda daya to za a raba dukiya biyu ne a ba ya tsotson daya shi ko dan uwan sai ya dauki ragowar ɗayan da asirci in kuma ya tsotson biyu ne mata aka bari aka bar su da dan uwa ko shi kike ko labi to za a rubuta dukiya uku ne ƴaƴan tsatsan nan a ba su biyu su sami shi ko ragowar ɗaya a cikin uku sai dan uwa ya ɗauke bisa cewa ya yi gado da asibiti amma da a ce za ta kurace ba abin da ya saura to dan uwa ya faɗi kenan da a ce masala an mutu mace ce ta mutu ta bar mijinta ta bar ‘ya'yanta biyu mata ta bar uwarta to ga kuma dan uwanta shakiki ko dan uwanta li'abi to a wannan halin ya za a raba dukiya za a ce a raba shi a biyu saboda ga rubi'i ga sulsani mafitar rubi'i hudu mafitar sulsani uku uku da hudu ko tabarmini ne ko a ce ma ga sudusi na uwa wanda uku ce ta dahuli a cikin sai hudu da shida to a fuki da nufi za a ɗau nufin da ga cikin cikakken dai ko babirin ko da biyu sha biyu za a raba dukiya sha biyu za a ba 'ya'ya mata takwas sulsani za a ba miji rubi'i uku saura daya ga uwa mai neman sudusi sudusin sha bibi ne sai a yi mata auren daya a hada da ɗayan nan ya zama kenan sai an raba sha uku a sha uku ne zai zama ya'ya mata na da takwas miji na da uku uwa na da biyu shi ko dan uwa shakiki ko dan uwa larabi ya fadi ba dan akwai wanda ya kore shi ba a dan dukiya ta kare ba abin da ya saura to a wadau kana tilin da ake ɗan uwar awil ahu ko ɗan uwan min ummi uwa kaɗai suka haɗa da mamaci to farko su da su a sannan abin da za a bashi abin da za a yanka masa su da su shi ɗan uwa da ummi yana gado ne da farilla kaɗai yanda ɗan uwa shakiki da ɗan uwa da abin su gadon su da asirci ne kaɗai to haka ma ɗan uwa al'ummi da yan uwa al'ummi ya su gada su da farilla ne kadai kama ta kaddama awwal surati yanda ya gabata gare mu a farkon wannan sura inda Allah ya ce in kana rajulun yursu kalalata nawratu wala hu aw nawhutu fal kullu wahidin minhum as-sudus fa in kana akthar min zalika fa hum shuraka fi sulusi shi dan wannan me zai gaji sudusi ne zai rabu dukiya shi da ne a bashi kashi guda daya har ta ba yar uwa al'ummiya in sun kirbiru ko fiye da biyu za su ta dukiya uku ne a ba su kashi daya shi ne a ba su sulusi bayan ka da tara ɓalɓalin mutane idan yan uwan sun zamo isnataini su biyu ne ai fasa'i da ballantana in sun haura biyu da annaha nazalat fi jabir domin wannan ayat ta sauka ne a cikin jabir jabir ibn abdullah wa qad mata an ahawatin wanda Allah ya kaddara bayan saukar ayan nan sai da ya fiye da shekara 60 wajen shekaru 70 ne da ya fita da dauka harki da suwa zai a sannan amma sai wajen hijira ta 70 da bakwai Allah ya masa bakwai wato wajen shekaru 60 da bakwai bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da shekaru 67 bayan wafatin annabi kafin a karɓi ransa ko yaushe ana duba sababin nuzuli ko da yake ba a keɓance ƙara da sababin nuzulin kadai amma dai ana fara duban sababin nuzuri domin shi sababin nuzuri ya shiga cikin hukuncin aya gada da abin da ke wani sakoto ya shiga ne yanda mai mazarki suru da ke faɗa wajen zambi da harajin zawati sababi wani kanin imani zannan tusiri da abin da ke sababin nuzuri to shi ya samu shiga ne ke ko da yake akwai ruwa daga imam malik cewa shi din ma dai zannan ne ba da an ba ba ka da an ba wato da ba ta shi ko ya mutu an ahawatin ya bar yan uwa ya bar yan uwa da yawa wasu suka ce ma shi ne karshen sahabbai wafati a madina shi ne karshen sahabin da ya wafati a madina to falahu masulusani za a ba su sulusani min ba sadaka daga abin da dan uwan da na su ya mutu ya bari inda ya ba matsadi ba wanda zai hana su yin shirki kar da ba ɗaya daga cikin takwas nan inda abin da kuma ba ɗaya daga cikin sha uku nan wani kano alikuwar sabtu idan magadan suka zama shimatar yan uwa ne maza yan uwa ne da yawa da jalin wani sa'an ya zama an haɗa maza da mata wanda zarfi da mutum da musulun to zuwa kamar rabon mace rabon mata biyu da namiji daya shi ne sai a yi zarfi da mutum da musulun ne idan su biyu ne kawai na da dukiya uku a ba na mutum biyu mace daya idan kuma su goma ne maza biyar mata biyar raba dukiya sha biyar a ba mazan bibiyu bibi sau biyar goma kenan sannan matan a ba su ɗai sau biyar biyar kenan an haɗa sha biyar ɗin kenan yadda aka raba dukiyar yubayyinu Allahu lakum Allah ya ne muku bayani yana yana muku bayani an tarillu domin kada ku zo ku ɓace abin da ya sake bayyana muku shari'a addinikum shari'un addinin ku li Allah ta rillo dan kada ku dawo ku ɓace wanda aka yi wa bayani me wajibi a kansa ba ji bayanin da aka yi masa ba ya dawo ya bi to amma kuma in ya ki bin shikenan sai ya ɓace haka nan da a ce an kyale mutum ba a yi masa bayanin ba to shi ma dai ai an bace ya ɓace din kenan to Allah dai bai bar bayi su ɓace ba sai dai bawa shi da kansa ya daukar wa kansa hanya fata amma dai duk abin da kake bukatar ka sani na addini to in ka koma ga ma'abutansa za ka sani fasalu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamuna ko me ku ko tambayi ma'abuta sani matukar dai ba ku sani ba shi yasa wajibi ne a tsaya san addini addinin Allah ba ana yin sa bane tanki faɗi ko mutum abinda zuciyarsa ta tsara masa yadda yake ganin yayi yace ai haka dole addinin Allah yake a'a a koma a tambayi waɗanda suka sani in ba haka ba sai a ɓace Allah dai ya fita haƙƙin bayi don koye musu bayani amma ya rage su bayan su tsaya su ba abinda Allah ya bayyana wallahu bi kulli shay'in alim ubangiji sanin sa ya kewaye da komai kal illati lima qablahu kamar dalili ne ga abin da ya gabata duk sanin ku duk sanin ku tagaitacce ne shi yasa duk wani tsari da za ku yi sai ya zamo tagaitacce amma in kuka dawo kuka bi tsarin Allah tabaraka wata'ala to kun bi tsarin wanda sanin sa ya kewaye da komai ya san abin da ya wuce ya san abin da zai zo ya san abin da ake ciki a yanzu ko tsarin ku ko da kuna da sanin so da yawa sai ya zamo bai wuce na yanzu ba sanin naku ma ai dan kadan ne wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wallahu ya'lamu antum la ta'lamuna wa gara ta hadhihi sura hakika ubangiji ya cika wannan sura bi bayani kamalil ilmi da bayanin cikar saninsa bi bayani kamalil ilmi wata nusa da gyara a nan bayanin cikar saninsa wasu ati da yalwar saninsa cewa ba abin da yake hafta daga sanin Allah kamar ta da yadda ya fara surar bisa ati kudurati da yalwar ikonsa cewa duk wani mulkini yana karkashin ikon Allah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wa kamali tanazzuhi da cikar tsarkakarsa wa zalika wannan ko ya dullu yana nuna da mu alhati sasihi bin rububiyya da suke bata Allah da rububiyya cewa shi yake tafi da komai wal uluhiyyati da kuma uluhiyya cewa komai daga gare shi ne wa minhul miras yana daga abinda sanin Allah ya kewaye da shi sanin gado ilimin gado wanda aka yi bayanin ɗaukakarsa ya zo a sashen hadisai cewa ilimin gadon nan rabin ilimi ne ya zo a sashen hadisai cewa shine farkon ilimin da za a mance a cikin al'umma shi yasa yake lalle kenan ashe a tsaya a san ilimin gadon kuma a ringa bin yadda addini ya tsara a wajen rabon gadon a ringa kula da tsarin a tsaya lalle a kula da tsarin addini wato da fadi zalika da ya ce min alfara'ir dinnan a koto rawar shahani buhari da musulun sun ruwaito anil bara'i daga bara'u na azib annaha ahiru ayatin nazalat cewa wannan ayar ita ce karshen aya da ta sauka ai min alfara'ir a ayoyin da suke maganar gado ayoyin da suke maganar gado to a cikin su wannan ayar ita ce karshe ita ce karshe amma ba wai a gaba ɗayan qur'ani a ce ita ce karshe ba shi yasa ce da fadi zalika ma yuqalu abin da yasa mufassiru ya kawo wannan kaidin na minal fara'iri dan ya ije abin da tayu a fada inna ahira ayatin cewa ai karshen aya nazalar da ta sauka lal idlaqi a gaba daya ita ce ayar wata koyo mun turja'una fihi ila Allah fa innaha nazalat dan ta sauka a wata ruwayar kafin wafatin manzo sallallahu alaihi wasallama da kwana 21 kwana 21 kafin ta ayar riba ta sauka ya da zina mata kula wa zaru ma ba ke minar riba in kuntum mu'minina kafin ayar riba kuma ta sauka ayar alyawma akmaltu lakum dinakum ta sauka eh wadda ta sauka a arafa tana cikin ayoyin da suka sauka ga manzo alhali yana halin tafiya bi arafatin rasamu al-yawma akmaltu lakum dinakum yanda mai manzo mata tafsir yake fada kafin saukata ayar kalala ta sauka ita ce wannan ayar tana daga su ayoyin da suka sauka a ƙarshe kuma an saukar da ita ne ana cikin wato bazara ana tsananin zafi sannan su ayar nan ta sauka ana cikin zafi inda shi mai manzo mata tafsirin yake faɗa sai fi huka ayatul kalalati wa shata'i kal asri fi aishati wanda yake ya sauka daga qur'ani alani ana cikin tsananin zafi kamar ayar kalala ita wannan ya tattu na kadan ko kamar ayoyi da yawa na cikin suratul taubati wanda sun sauka ana cikin zafi yadda dama ake faɗa a cikin wa qalu la tanfiru fil harri wa nara jahannama ashaddu harran law kanu yaqulu wato zara din ta zara duka fa kullun fasir min da fara da garin mutarayin bal sirru bal sirru an yakun rara rara kiran da sibiliya ne sibiliya barke da farko sanan nan yin ko wannan biya na sara da farko sanan nan bar ne sibiliya ta ga zama ne ne karshe ne in an kwatanta da wani in an kwatanta da wani ba wai ne karshe ne ne a gaba ɗaya ba ana harkar wannan wato an tsara da wannan surar da wannan maganar da dai a karin gara na alhamdu da jama'a na sakin kawo matsaloli da yawa na gara da doro akwai da abin da ake kira al-mulaqabat al-mulaqabat matsaloli na gara da wanda suke suna da suna wannan irin waɗannan matsalolin dari biyu daban-daban akwai umar ibn al-wardi mai tufatul wardi wanda musamman ya yi littafi akan irin wa'annan eh akwai kuma algazu wato a cikin mulakabatu din akwai wadda ake kira ummul aramil ko dinariya sugura ko wadda ake mata kirari da cewa tana cikin gurin raban gado inda da aka yi raban gadon yanda kowa ya samu daidai yake da yanda wancan ma ya samu ba wanda aka fifita a wajen rabon gada wanda ake wato ake ake mata lakabi da umul aramil wanda a kanta ne wani yake waka ya waka yake cewa alam ta alamu anta bi ari misrin bi kasri fariratin fil muslimina bi sar'in summa ashrin min inasin fa harfu bihinna inda al faririna فقد قسم الوراثة قسم حق سواء عند كل السائلين kai bawan Allah kana zaune a gari kana zaune a birni amma ka ce baka san rabon gado ba wanda a ciki aka yi magadan gaba ɗayan su mata ne ba namiji su goma sha bakwai kuma da aka tashi rabin aka ce to a raba goma sha bakwai a ba kowace ɗaya shi kenan kowace ta kama gabansa ta kama gabanta wanda ita ce ake kira ummul aramili mata ne ba su da dan uwa namiji na kusa wanda zai kula da su ana ce mata kuma dinariya su gura na ana cewa daman mamacin ya bar dinari goma sha bakwai ne shi yasa kowace sai aka ce to ke ma dauki dinari da kama gabanki ke ma dauki dinari ɗaya ki kama gabanki yake nan an yi adalci wato yanda abin ya faru an mutu ne mutum ne ya mutu ya ban matansa na aure guda uku ya bar yan uwansa shakikai mata su takwas ya bar kuma yan uwansa lu'ummai mata su hudu ya bar kakanninsa biyu mata da uwar uwarsa da uwar ubansa su ne magadan goma sha bakwai a su shakikai mata za a ce suna neman sursani inda yanzu muka ji a maganar ubangiji ta baraka ta'ala fa in ka na ta suna ta ne fala kuma sursani mafita sursani uku yan uwa ummai mata suna neman sulusi shi ma dai mafita sulusi daga uku yan uwa am kakanni suna neman sulusi mafita sulusi shida matan aure suna neman rubi'i mafitan rubi'i hudu to da uku da uku sun yi tamasuli uku kuma za a ce ta shiga cikin shida to a ƙarshe dai za a raba dukiya sha biyu saboda sai hudu da shida ta wafi da nufi to an kasa sha biyu za a ba yan uwa shakikai takwas sursani za a ba matan aure uku rubi'i ga al'ummai masu neman sulusi sulusin sha biyu ko hudu ne yanzu ɗaya ne ya saurato za a yi musu aunin uku a hada da ɗayan ya zama hudu kenan a basu sai kakanni su fa suna neman sudusi sudusin sha biyu nawa ne biyu a yi musu aulun biyu shi yasa matsalar daga sha biyu ne amma za a yi mata aulu ta kai sha bakwai za a yi mata aulu ta kai sha bakwai to wannan ita ce wadda ake wa lakabi da ummul aramili wanda kowace a ciki yanda ta samu daidai da kowace ba wadda aka fifita da yan uwan shakikai da yan uwan lu'ummai da matan auren da kakannin kowanne sun samu daidai ba nan ne kadai inda ake samun a ce a raba gado ya zamo magadan sun samu daidai ba akwai gurare da yawa inda zai zamo a raba gado ya zamo daidai aka raba kamar da a ce mutum zai mutu ya bar yan uwansa shakikai mata guda hudu ya bar yan uwansa lu'ummai kuma mata ko maza ne ma guda biyu to shi ma dai za a raba dukiya shida ne a ba shakikan nan hudu su hudu ba zama daidai ba a ba al'umman nan biyu a su biyu ba ya zama daidai ba shi yasa akwai wasu wuraren da da yawa da za a iya samu a ce in an raba gado yadda kowa ya samu daidai yake da kowa ba fifita Eh, to kuma akwai matsala wadda ake ilgazi da ita eh, wadda sai mu cika wannan karatun da ita dan dai wato ya zama ta da himma musamman ga ɗalibai a tsaya a koma ga makaranta a ilimi a tsaya a ilimi ana ilgazi da yawa a babin gado cikin ilgazan da ake akan ce an zo raban gado sai wata mace mai ciki ta tashi ta ce bayan Allah da za ku yi raban nan ku saurara dan ina da ciki abin da yake akwai kuwa in na haifu da namiji to ba zai gado ba a dukiyar nan da za ku raba haka nan in na haifi ya mace ita ma ba za ta yi gado ba amma in Allah ya kaddara na haifi tagwaye ɗaya namiji ɗaya mace to za su yi gado to a ina wannan matsalar ta faru ya aka yi wannan matsalar ta faru haka ya zama sai an haifi tagwaye kuma ɗaya namiji ɗaya mace sannan ne suke da rabu to aka ce ai abin da ya faru an mutu an bar uwa ne aka bar kaka aka bar yan uwa shakikiya sai zamo matar uban mamacin tana da ciki matar uban mamacin tana da ciki wanda inda haifi ya mace li'abiya ce in shakikiya ta lissafa wa kaka li'abiya daya abinda zai samu gare su bai kai bai haura nisfinta ba bai haura nisfinta ba shi yasa li'abiya nan ba ta da gado haka nan ma idan li'abi ne idan namiji ne guda daya shi ma dai abin da yake hannunsa da nata bai haura nisfi ba shi yasa za ta karbe ne ta kore shi dan an ce da farko a raba dukiya shida a ba uwa sudusi daya a ba kaka biyu a ba li'abi biyu a ba ita shakikiya ɗaya to da tafiyar kaka za ta kwace na hannun la'abin guda biyu don nisfi ne shine abin da take nema to amma da a ce ita da ta tashi haihuwa ta haifi li'abbi ne da li'abbiya wato ta haifi ƴaƴa biyu ne ɗaya namiji ɗaya mace to a sannan za a ce in an raba dukiya shida da farko to za a ba su su biyar su ko biyar ɗin kansu shida wato da kakan da shi da dan uwa shi li'abin nan da yar uwan nan shagiga da yar uwa li'abiya shi yasa sai an raba 36 kenan a gaba daya an raba 36 za a ba uwa shida sudusi saura 30 shi kaka zai ɗebe wato goma a cikin talatin din nan sai ya bar su da sha biyar to ita wato in an bar sha biyar a ciki a cikin in ya ɗebe goma ya basu da ishirin kai in ya ɗebe goma zai basu da ishirin ne to ita abinda take so ta samu nisfi nisfin talatin da shida ko sha takwas ne shi yasa za ta ɗebe sha takwas ta basu da guda biyu shi yasa ala kulli halin za su samu su biyun za a ce ya kare musu za a sa kansu uku a bigi talatin da shida ɗin ya koma ɗari da takwas kenan don ya zama ɗari da takwas shine za a ba ita uwa sha takwas saura casa'in a casa'in ɗin nan shi kaka zai ɗebe talatin sai ya bar sittin kenan don an bar sittin to ita ta za ta ɗauki nisfin ɗari da takwas nawa ne nisfin ɗari da takwas hamsin da uku hamsin da hudu ko za ta bar su da nawa kenan za ta basu da shida shi yasa shi li'abi namiji sai ya dau hudu li'abiya mace ta dau biyu kaga kenan idan ya zama namiji ne da mace kowa a cikin su zai samu amma da ce namiji ɗaya tak aka haifa to ba za su yi gadan ba ba zai gaji komai ba shi idan mace ce ma ba za ta yi gadan ba in mata biyu ne ma ba za su yi gadan ba in maza biyu ne ma ba za su yi gadan ba dan mata da ikon ta lissafa masa maza biyu eh in ta lissafa masa maza biyu ya zama tana so ta tauye shi daga sulusu ma bakiya ba kuma za a yadda da haka ba shi yasa kenan wato wannan yana cikin ilgaza today da ake kawowa a babin raban gado wanda ilgaza to din nan irin su suna da dama irin su suna da dama wanda ake ake kawowa to alhamdulillah wato karshe wannan so ne ake kira umul walada mace wadda take baiwa ne gidanta ya sadaka da ita ya mai da ita kwarkwara ta haihu da shi to ta zama umul walada to yanzu ita ba ta da gado ai ba mata aure bace amma danta da ta haifa da mai gida shine yana da gado yawa yana da gado dan da ta haifa da mai gida yana da gado amma ita ba ta da gado ai baiwa ce sharadin gado rashin mawani guda bakwai ishlaka rizqun ah ishlaka rizqun wanda ita har yau tana nan baiwa sai da mai gidan ya mutu ta zamo ya to shi kenan سورة المائدة مدنية وهي مئة واثنتان وعشرون آية wannan sura ce da ake kiranta su